نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alƙur'ani kuma cikin karatunmu na Ramadan na shekara ta 1444 bayan hijirar mafificin halitta sallallahu alaihi wasallam wadda ta daidai da 2023 miladiyar annabi isa alaihi salam yau kuma insha Allah shine karatunmu na sha shida da fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa mannihi Allah ya karbi ibadunmu da addu'o'inmu ya gafarta dukkan zunubanmu ya mana muwafaka duniya da lahira. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله نعم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وتفصيل الكتاب نعم وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الله أكبر الله سبحانه وتعالى yana gaya mana a cikin wannan sura ta Yunus a cikin kuma wannan ayoyi masu albarka tare da cewa kafirai masu kunnan kashi duk lokacin da ake karanta musu alkur'ani sai su rika kawo wasu tawile-tawile na ƙarya na izgili daban suna ganin cewa alkur'anin nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya kirkiro shi ne ba wai Allah ne ya aiko shi ba duk da yake su ma dai sun san ƙarya suke to Allah da kanshi subhanahu wataala yana cewa wa ma kana hadha alqur'anu an yubtara min dunillah wannan alqur'ani bai kasance ba ko bai ma yiwuwa an yubtara a ce an kirkiro shi ne min dunillah daga wani Allah bai yiwuwa wannan alqur'anin a ce wani daga wajen wani Allah yake wani ne ya kirkiro shi ba Allah ba wannan ba zai yiwu ba dan ba taba samun littafi kamar shi ba ba a taɓa samun tsarin magana ko mun iyawan mai magana ba a taɓa samun littafi mai tsarin magana irin shi ba littafin da baka iya kwaikwayon shi magana ce amma baka iya shirya wata aji ta yi kama da shi larabci ne amma ko kai ne abin ga baka iya shirya larabcin da za a ji ba bambanci kallon hanke za a ke ɗauka ne me za a yi da ita a gani shi alkur'ani nan ya gagaru kowane littafi bai karo bai rago bai canzo dole a bashi yadda aka gan shi to wace magana ce ta wani wanda ba Allah ba wadda za ta iya zama haka babu ta da saboda ka bayyo a kirkiri wannan alkur'ani ya kirkiri wannan alkur'ani a ce ba daga Allah yake ba su kafiran na zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke cewa ƙirƙiran aka yi su sun san ƙarya suke yi domin sun yi mitin a ce wai abin nan da muhammadu ke yi menene ne sai a ce sihiri ne a ce a'a mun san sihiri ai bai kama da sihiri ba a junansu ba to ƙarya yake a ce a kan maku hara kun taɓa jin muhammadu ya ƙarya to ai to hauka hauka ce wannan ko a ce a'a haba akwai ai ba hauka tare da Muhammadu kuma wannan magana ba ta kama da hauka ba to daddagewa aka yi dai aka yi ittifaki in an tashi magana a rika cewa sihiri ne amma an tabbata ba sihirin bane ka gani akwai otuba da aka naɗo shi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kisoshin da yawa masu zuwa daban-daban ko otuba akwai na walidi kuma akwai wanda cikinsu ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Muhammadu abinda muke so wannan abin da kake yi in mulki kake nema ka zo mu naɗa ka shugaban garin nan duk a huta in kuma kana yin wannan abin kana neman dukiya ne ka zo mu tattara ma dukiya ya zama duk garin nan ba mai kuɗi kamar ka in kuma a'a wani taɓin hankali ne ya same ka wani aljani ne ke abin nan ɗinka ko kuɗinmu za su ƙare mu neman ma magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba ɗaya amma bari ka ji saurara ka ji yadda abin yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karanta mai suratu fusilat bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nazira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un annabi ya ta karatu ya ta karatu sai da yaje daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود sai maza ya zabura ya rike bakin manzo Allah ya ce bar haka nan bar haka nan Muhammadu bar haka nan wannan wannan bakin naka in yana kiran abu yanzu zai zo eh wannan bakin naka da bai taba ƙarya ba in kana cewa azaba azaban nan yanzu ta zo bar haka nan ya isa ya isa ya isa yace to kaji abin da ke he rasa abin da zai ce ma annabi kawai sai ya tafi da ya koma wajen mutanen shi sai ya taho dama gwiwa a sanyaye suna hango shi suka ce tawa wannan ya zo muku da fuskar da ba da ita ya tafi ba fa bari mu ji me zai ce ya ce to to yaya labari ya ce to gaskiya ni abinda nake ba da shawara wannan mutum ɗanmu ne ina ganin mu kyale shi kawai idan ya ci nasara ai mu muka ci nasara ɗanmu ne in kuma ba bai ci nasara ba can wasu ba mu ba sa ji can su gama da shi ai mana magani shi ma je can wasu su yi mana maganin shi maimakon mai abin kunya aka ce ayya ayya muhammadu ya baka cin hanci kenan ya baka cin hanci kenan ya sai kuma abin ya tada mai hankali a ce wai kamar shi mai kuɗi a garin nan babban mutum a ce wai Muhammadu talaka wai ya bashi cin hanci shi to me Muhammadu ke da yi da zai bashi a ce wai an bashi cin hanci yace to in ba haka ba yace to kun ga dai abin da na jiwo wannan abin da na jiwo gurin Muhammadu kasan shi akwai ni'ima saman shi akwai 'ya'ya, jin shi akwai daɗi ko ba zai yiwu a ce mutum ya faɗi ba wannan ma ba maganan mutum ba ce kaga kamar ya kusa sallama abu wannan ba zai yiwu a ce mutum ne ke faɗin wannan maganar ba sai aka ce ayya ya gama da kai ya gama da kai ce to in ba in ba ya gama da kai ba to ai wannan hauka yace ba hauka bane to ai waka ce yake yace a'a kun san waka mun san waka wannan bai kama da waka ba kuma kun san Muhammadu ba mahaukaci ba kuma ba ku cewa ƙarya yake don ba a taɓa jin ƙarya a bakin shi ba to menene to a ce sihiri ne to sihiri ne ko yace to in kun ga dama in an ga dama ana iya cewa sihirin ne ya ɗan hikama da sihiri ya ɗan hikama da sihiri amma ba sihiri ba ne amma ana iya cewa sihiri ne saboda ya ɗan yi kama da sihiri saboda ba ku ganin yana raba tsakanin miji da mata ya raba tsakanin ɗa da uba ko idan wani ya musulunta ba kuma an samu matsala ba shi ne wai to ba ku ganin yana wannan to ya yi kama da sihiri sai dai a ce sihiri ne to shi ne suke cewa sihiri ne sihiri ne sihiri ne amma su duk sun sihirin ma sun san ƙarya ne in sun ce hauka sun san ba sun ce annabi mahaukaci sun san ƙarya suke ba hauka yake ba in sun ce ƙarya sun san baya ƙarya in sun ce sihiri sun san ba sihiri ba ne saboda haka sai dai su samu abin da suka faɗi dan dai su yi izgilin da suke son su yi kawai tun da Allah subhanahu wata'ala bai arzuta su da imani ba to shine aka ce to a tsaya a- aka aka yi mitin a bar shi a rika cewa sihiri ne kawai shi alqur'ani amma sun san ba shi bane walid ibn al-mugira an yi wannan da shi shine ma Allah subhanahu wataala ke cewa innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nazar thumma abasa wa basar thumma thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihrun yusar in hadha illa qawlu bashar to amma sun san ƙarya suke yi Allah ya kiyaye mu to saboda haka alkur'ani bai yiwu a ce wani Allah ne ya kirkire eh, wani wani ne ya kirkiro shi ba Allah ba a ce daga wajen wani mutum yake ba wajen Allah ba bai yiwuwa ma sai in mutum bai san alkur'anin ba wama kana hadha alqur'anu an yubtara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi sai dai shi alqur'ani Allah ya saukar da shi ne yana mai gazgatawan duk littattafan da suka gabace shi duk littattafan da suka gabace shi wanda Allah ya saukar to alqur'ani yana gazgata su yana buga musu sabdin cewa gaskiya ne tun daga at-taura injila zabura da ma waɗanda ba a faɗi sunayen su ba na annabawa daban-daban to ai alqur'ani yana nuna duk gaskiya ne in kaga wani abu ba na gaskiya ba a ciki to masu shi ne bayan wucewa annabin suka canza suka sanya abin da suka ga dama wanda kuma haka ba ta yiwo ga alqur'ani آه، تصديق الذي بين يديه ولتن... آه، آه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وتفصيل الكتاب da kuma rarrabe wannan ta littafi cikin shi akwai rarrabewa dalla dalla me ya kamata a yi me ya bai kamata a yi me ya kamata a bari ya za a kaɗe ta Allah ya za a bauta mai ya za a yi mu'amala ya za a yi zamantakewa ya za a yi duk abin da ka sani na rayuwa alkur'ani ya rarrabe shi in ka gaba ka sani ba to je ba kana da karancin kayan aiki je ka nemo kayan aiki ilimin ka ne bai kai na ka gano ba ka je waɗanda wajen wanda suka fi ka ilimi sai su gano ma yana nan alkur'ani ya rarrabe komai da komai wa tafsil kitabi la raiba fihi kuma babu kokonto cikin wannan alkur'ani ba shakka min rabbil alamin daga ubangijin talikai yake wanda ba a iya canza mai abin da ya yi subhanahu wata'ala nam am yaquluna iftara
Mm.
قل فاتوا بسورة ود... قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Allahu akbar am yaqulu naftara wato can da wa ma- bai yiwu a ce a- wani an kirkiro shi ne daga wajen wani yake ba Allah ba aka kawo ma annabi Muhammadu ma to ba zai yiwu a ce wani ne ya kirkiro shi ya kawo ma annabi ba to kuma am yaqulu naftara ko kuma su ce a shi annabi shi ne ya kirkire shi da kanshi to idan shi ya kirkire shi da kanshi to Allah ya ce ai ku kuma larabawa ne irin shi kun iya magana kun iya tsara magana kowace iri ko to kul ka gaya musu fatu bi suratin mislihi ku zo da sura ɗaya kuma a ji ta kamar ta alƙur'ani a ji ba bambanci in dai shi in dai gaske ne shi ya kirkiro to in dai shi ya kirkiro a matsayin shi na labbararabe wanda ya iya magana to ku da kuka yi tundukan a haifai ma kuke tsara magana ai za ku iya tsara ma wanda ya hina shi ko in dai shi yayi to ku zo da sura ɗaya ba duka ba ku zo da sura ɗaya kamar alƙur'anin a ji cewa ba bambanci irin wanda Muhammadu ke karantawa ne in za ku yi sura ɗayan nan wadda umanista ɗatu min dunla ku kira duk wanda kuke da ikon kira wanda ba Allah ba ku kira shi ya taimaka muku wajen yin wannan sura ɗaya ɗin in kuntum sadiqin in dai kun kasance ku masu gaskiya ne to za a iya ba za a iya ba Eh, sura ɗaya tal da an ce su kawo kamar shi sun kasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ai qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ka gaya musu ya rasulullahi su ma ba wahaltar da kansu da halittun sama da ƙasa aljanu da mutane kenan da aljanu da mutane za su taru baki ɗayansu a kan cewa suna za su zo da wata magana ko wani littafi kamar wannan alƙur'anin ba za su iya ba za su iya zuwa da kamar shi ba ka gani ko da sashen suna taimaka ma sashe ba zai yiwu ba to aka dawo ulfatu bi ashir suwarin mithlihi mubtarayatin in kun ce kirkirowa annabi ya to ku kawo a surori guda goma ma irin shi wanda kuma kun kirkiro su ne bai yiwu ba to a sura ɗaya ma ta gagara Allah ce ku kira kuma duk wanda za ku iya kira wanda zai taimaka muku in dai ku masu gaskiya ne akan cewa annabi Muhammadu shi ya kirkiro wannan to kuma ku taru ku shi shi kadai ya kirkiro ko yadda kuka ce to ku ku yi gayya ku taru ku kirkiro kamar shi ba iya ba kaga kenan alqur'ani gagaro ne bai tabo shi yasa Allah subhanahu wataala ce to fa in lam taf'alu walan taf'alu idan ba ku iya kwaikwayon alqur'ani yanzu ba walan taf'alu har abada ba za ku iya yi ba har duniya ta kare ba za a iya kwaikwayon alqur'ani ba to har yanzu kuma alqur'ani yana wannan kirarin har yanzu alqur'ani yana wannan inda mai iyawa din yazo yayi yana tahaddi ina kirari ba a iya kwaikwayon shi in kuma za a iya bismillah ba a iyawa ba bai karo bai rago bai canzo bai rikirkito duk ba abin da ba a gwada ba bai iya yiwuwa ba dole a bar shi inda aka gan shi abu ɗaya kawai ake iyawa ga makiya Allah su yaudara su yi dasisa su kautar da tunanin mutane daga aikata abin da alƙur'anin ya ce kawai shi ne za a iya yi amma shi alƙur'anin dai bai taɓo duk sanda hankulan mutane suka dawo kan alƙur'ani yana nan yadda yake kuma in za a aikata za a aikata shi yadda Allah ya ce in dai an tashi aikatawa shi yana nan yadda yake sai dai ku a yaudare ku a kawar da tunaninku ya zama ba da alƙur'anin kuke aiki ba wannan kan yahudu sun ci makiya addini sun ci nasara da yawa Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu ikon dawowa abinda aka bari na alkur'ani a dawo a ɗabbaka shi yadda Allah ya ce dan shine zaman lafiya shine tsira shine gyaruwan al'amura na'am بل كذبوا بما لم يحيط فكان عاقبة الظالمين Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi a kawai su kafire sun ƙaryatar da dai wani abu ne wanda ba su kewaye da sanin shi ba sun ƙaryata abin da ba su sani ba ka san ko ka ƙaryata abin da baka sani ba akwai haɗari ko yawa abin da ka sani ka sanya yake to shine kila in ka in ka ga akwai abin ƙaryatawa sai a ƙaryata to shi alqur'ani ba su kewaye da sanin shi ba ba su san ma ba su sanya yake ba ma amma sun zo suna ƙaryata shi da sun san yadda yake ma da ba za su iya ƙaryata shi ba a hakan ma da yaya aka ƙaryata da kangara kawai ba don wai an tabbatar an ga ƙaryar ba to sun ƙaryatan ne da abin da ba su kewaye da sanin shi ba kawai walan ma ya atihim ta'awilu kuma fassarar shi ba ta riga ta zo masu ba abin da alƙur'anin yake faɗi to fassarar shi ba ta riga ta zo masu ba shi yasa suke ƙaryatawa amma ran da fassarar za ta zo masu turannan za su gazgata yau mai yati ta'wiluhu ya ƙulun lazina na su min kabru ƙarja a rusul rabbina bil haƙi ko ranar da fassarar alƙur'anin za ta zo musu abinda alƙur'anin yake faɗi za su gan shi ƙarara turannan za su ce kai ashe dai manzanninmu sun zo mana da gaskiya manzannin da gaskiya suka zo mu ne dai muka ƙibi to amma kuma ganewa ba za ta yi amfani ba nan yanzu suna ba su san abin ba sun karyata fassara abin ba ta zo musu ba suna karyata me ya fassara abin an ce in ba su imani ba azaba za ta kan musu ko to sun karyata sun kiyarda to akwai ranar da fassarar za ta zo musu shine ranar da suka aka kai inda azaba za ta zo musu to za su gane a ashe azaban nan da ake faɗi gaskiya ne to in kuma suka ga radda suka ganta kuru-kuru kuma cewa sun yadda zai yi amfani ai ba zai amfani ba ko yawa kai ne aka ce kakkabi wannan hanya akwai rami kakkabi wannan akwai hanya kace kai baka yadda ba baka yadda ba baka yadda akwai rami ba sai da kaje inda ramin yake wo ya ka ji ka cikin ramin yake ce ashe dai gaskiya ne to yanzu cewa ashe gaskiya ne ka gane gaskiya ne akwai ramin ashe to zai- zai raba ka da ramin Eh.
ga ka ciki fa da abin da ake tsoro kuma ai ya riga ya afku to ana gasgatawa ne kafin fassarar ta zo to sun karyatar da abin da ba su kewaye da sanin shi ba kuma fassarar shi ba ta riga ta zo masu ba radda fassarar za ta zo musu dole za su yi imani ko da yake in sun yi imanin ba zai amfane su ba amma dai za su yi imani daga baya Allah ya kiyaye mu Mm.
Allah ka ƙara mana imani tun kafin aje inda za a gaba daidai ba آه، كذلك كذب الذين من قبلهم الله سبحانه وتعالى ce to haka nan ma waɗanda suka gabace su suka ƙaryatar da alƙur'anin suka ƙaryatar da ayoyin Allah fanzur kaifa kana aqibatul zalimin ko Na'am.
aqibatul Na'am.
zalimin to duba ka gani ya rasulullah duba ka gani kai mai sauraro ya ƙarshen azzalumai ta ta kasance waɗanda suka gabace su suka ƙaryatar da ayoyin Allah duba ka ga ya ƙarshen su ta kasance je ka tambayi ada mutanen annabi Nuhu da suka ƙaryata me ya faru gare su tambayi adawa mutanen annabi Hudu da suka ƙaryata me ya faru gare su tambayi mutanen annabi Ludu me ya faru gare su tambayi samudawa mutanen annabi Salihu tambayi fir'auna da mutanen shi da suka ƙaryata annabi Musa me ya faru gare su to su ma wannan tana zuwa kansu kenan kazalika kazzaba alladhina min qablihim yadda suka ƙaryata dinnan haka waɗanda suka gabace su suka ƙaryata amma duba ka gani yi nazari ka ga su waɗancan da suka ƙaryata din ya ƙaryarsu ta kasance waɗancan azzaluman to su ma sun bi sawun su wajen ƙaryatawa ko to za kuma su bi sawun su wajen irin abin da ya same su Allah ya kiyaye Amin.
na'am ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به Mhm.
وربك أعلم بالمفسدين Allahu akbar wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi daga cikin mutane akwai wanda suka yi imani da wannan alqur'anin suka zama mutanen kirki suka zama na Allah wa minhum man la yu'minu bihi daga cikin su akwai wanda baya yin imani da shi kuma ba zai yi ba har abada har sai ya je ya fada wuta wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijinka subhanahu wata'ala shine mafi sani bil mufsidin da mabannata Allah ya fi kowa sanin mabannata wanda suka kiyarda da ayoyin shi wanda zai musu irin sakamakon abin da suka aikata na'am وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون Allahu akbar fa in kazzabuka idan suka ƙaryata ka ya rasulullahi kamar yadda suka ƙaryata ka dinnan to fa qulli amali wa lakum amalukum to ya rasulullah ka ce musu li amali ku je ku ta yi aiki na dai nawa ne irin wanda nayi kuma irin sakamakon shi zan gani wa lakum amalukum ku kuma aikin ku irin wanda kuka yi naku ne abinda kuka yi shi za a saka muku da shi li amali wa lakum amal wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu ku ba ruwanku da abinda nake aikatawa bai shahe ku ba tunda kun ki wa ana bari'un mimma ta'malun haka kuma ni ma ba ruwana da irin abinda kuke aikatawa na kafirce ma Allah wato wannan kaman qul ya ayyuhal kafirun kenan ko la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu to shi kenan in sun karyata ka ce su je su yi nasu ka riƙe naka ba ruwanka da nasu ba ruwansu da naka To amma duk malamai sun ce irin wannan ma- umar- al- magana da Allah yake ma- gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya bada umarnin ayyaki ne ai da Allah ya bada umarnin ayyaki to shi kenan ko da yake wasu malamai sai su ce to wannan an shafe ayoyin yaƙi sun shafe wannan wasu malaman ku suka ce a'a ba- ayar yaƙi ba ta shafe wannan ba kowace da aikin da take yi ayoyin ayyaƙi sun zo ai mamu- ai musu a kira su in sun ki yadda me mataki na biyu su zo su yadda ai zaman lafiya su su miƙa wuya a zaman lafiya amma za su riƙa biyan jizya suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci idan sun yarda da wannan kaga li amali wa lakum amalukum tana nan ko ku zo mai zaman mai yarjejeniyar zaman lafiya ga ka'idoji ga ka'idoji ku yi addinin ku mi namu ba ruwanmu da addinin ku ba ruwanku da namu ai kaga ayat tana nan kenan ko in an yarda da a rika ai sulhu ai yarjejeniyar zaman lafiya a kulla amana to aya tana nan tana aiki ba kamar yadda wasu malaman suka ce a aya yaƙi ta shafe wannan ba a aya yaƙi kuma akwai inda za ta ta yi in aka yi kira ba a yadda ba aka nemi zaman lafiya da amana suka ce ba su yadda ba su ba za su yadda ba a yarjejeniyar zaman lafiya ba to sai mai kenan za a yi sai yaƙi ko to sai ayar yaƙi ta tawa Allah ya ba da umarnin a yaƙi a yi wa'azi in ba a yadda ba a yarjejeniya ta zaman lafiya da biyan jizya da ƙa'idojin da musulunci ya shimfiɗa in an yadda shi kenan kai addinin ka ko musulmi su addinin su nan sai ya zama li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malun amma ga ka'idar da aka shimfiɗa ta yarjejeniyar zaman lafiya kowa ya addini shi to amma in suka ce a su ba su yarda da haka ba kuma fa eh ba za ba a yarda a yarjejeniyar zaman lafiya ba sai me za a yi kenan sai yaki ko to sai aya yaki ta zo sai a fafata eh dan wai musulunci ba ci a yi kawai aje a yi ta yaki ba a'a a kira mutane su san Allah su bauta mai su kadaita shi su bauta mai in sun ki to shikenan kuna so ku yi zaman ku a addinin ku ko to shikenan to ga gwamnatin musulunci ta zo za ku rika yin kaza za ku rika bada kaza za ku rika bada kaza gwamnati kuma za ta kiyaye muku rayuwar ku da lafiyar ku da mutuncin ku da komai naku ku ku ta addinin ku ba mai tsangwama ku amma ga sharuɗa na gwamnatin musulunci da sun yarda da haka shikenan yadda gwamnatin musulunci za ta kare ma musulmi dukiyar shi da mutuncin shi da rayuwar shi da lafiyar shi haka za a kare ma wanda ba musulmi ba tunda an yi a bisa yarjejeniyar da aka yi kaga ba magana ce a ce yaƙi yaƙi ko to in wannan ta gagara ce ko kuma an yi wannan din kuma suka zo suka warware alkawari daga baya suka zo suna abin ga to sannan sai maganar yaƙi ta taso Allah ya kiyaye mu an tun bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malu na'am wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun Allahu akbar wa minhum man yastami'u ilayka ya rasulullah man yastami'una ko ilayka daga cikin kafiran nan man yastami'una ilaika akwai wanda za su zo suna sauraron ka kana karanta alkur'ani zo su kasa kunne suna saurare musamman su suka zo dan su ji me kake cewa su tsaya su saurare ka ka karanta alkur'ani su ji amma ba za su yi imani ba saboda me kurame ne Allah ya kurumtar da zuciyar da za ta karbi abin Allah ya kurumce ta ya liƙe ta ba za ta karba ba saboda haka afa anta tusmi'u summa ya rasulullah kai zaka iya jiyar da kurma ne zaka iya zaka iya jiyar da kurame ne walau kanu la yaqilu ko da ba sa iya fahimtar komai kurma wanda bai iya fahimtar komai ko ka mai nuna nuna bai iya fahimtar komai zaka zaka iya gane shi ganar da shi to haka suke waɗannan kafiran za su zo su tsaya suna sauraron ka duk abin da kake karantawa masu imani suna jin daɗi imani na shiga zuciyarsu haske na karuwa idanuwansu na zubar da hawaye saboda imani suna ƙoƙarin aikata abin da ka waɗi to su ko suna sauraron ka amma kuma ba su damu da abin da kake faɗi ba za su yadda ba bai ma shiga zuciyarsu ba balle iyakar shi ya bi ta kunnensu ya wuce irin abin da masu taɗin ne yake cewa wai ta zo mu ji ta kawai sai dai a ji ta da kunna ta wuce saboda me su kurame ne Allah ya kurumtar da su ta can ciki kunnan ne na waje ke ji amma kunnan ciki bai ji kurame ne a fa'anta tusmi'u summa ya rasulullahi zaka iya ji yadda kurame ne walau kanu ko da ba sun zama la yaqiluna ba su fahimta ba su iya hankalta komai to haka waɗannan kafiran suke duk sauraron da za su yi maka ba za su fahimta ba na'am wa minhum man yanzuru ilayk أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون Allahu akbar wa minhum man yanzuru ilaika daga cikin su akwai wanda yake zuwa ya ta dubanka kana karantawa yana ji kuma yana kallon ka wasu labewa za su yi suna sauraro waɗancan kenan suna sauraron ka amma ba- ba su yarda su kalle ka ba za ma ka gane suna saurare ba amma bai sa su yi imani to akwai kuma da za su zo su yi ta kallon ka suna kana faɗi suna kallon ka amma kallon da suke maka ba kuma na imani ba na su imani bane su ma saboda kallon idan ne na fili kawai ke gani amma na cikin makaho ne fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah subhanahu wataala ce ai ida basira wato ido ido baya makancewa don idan mutum ya makance wannan in dai da imani da hasken zuciya ai ba makaho bane ai babban makanta ta amar qulubul latifi sudur zukatan da ke cikin kiraza su ne ke makancewa in zuciya ta makance to ai zance ya lalace ko ido na gani aikin banza ne zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba to wa minhum man yanzuru ilayka ya rasul daga cikin su akwai wanda zai zo ya ta kallon ka kana karanta alqur'ani yana kana ta sau- yana ta kallon ka yana kuma saurare to amma makaho ne duk wannan idan dara dara da yake kallon ka kallon banza ne makaho ne can ciki makaho ne zuciyar ta makance afa anta tahdil umya to ya rasul tunda ko sun zama makafi zaka iya shiryar da makafi ne walau kalu la yusiru ko da sun zama ba su gani yanzu makaho bai gani bai gani ba mai ba- ba mai basira ba kawai yanzu na- daga nan kace za ka yi mai kwatancen ya tafi wani guri zai yiwu ya ce mai to malam makaho nan in ka bi kaga hannunka na daman nan da kake tsaye to in ka bi nan za ka tadda wani titi can da ka bi titin nan in ka miƙe za ka tadda wani sayin bol mai kama kaza sannan sai kai kaza kai kaza amma fa'idan bai gani zai gane za ka gane da shi da haka to kamar haka ne wannan idan nasu da ke gani na fili bai ganin gaskiyar wancan kuma na ciki wanda shi ne zai ga gaskiyar ya bi ta kuma ya makance saboda haka ba za ka iya shiryar da su ba ya rasulullah abba anta tahdil umya walau kanu la yubsirun za ka iya shiryar da makafi ne ko da sun zama ba su gani ba za ka iya shiryar da su ba Allah ya toshe idan na ciki ya toshe eh, zuciyar daga ciki ba fahimta ba gani ko sun kalle ka aikin banza ne ko sun ji ka aikin banza ne ba za su fahimta ba Allah ya kiyaye mu saboda haka shi imani kawai kyauta ce ta Allah wanda ya ba ya samu wanda ba a ba ba ba wanda ya isa ya bashi shi a duniya Allah mun gode maka da ka bamu na'am إن الله لا يظلم الناس شيئا
mhm ولكن الناس أنفسهم يظلمون Allahu akbar inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun to duk wannan in kaji mutum ya yayi abu ya tahi wuta to shi ya cuci kanshi inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane komai ko miska la yadhlimu mithqala dharra Allah baya zaluntar mutane ko misalin ƙwayar zarra ba ka yin aikin alhairi ba ka ga sakamakon shi ba Allah baya yin haka ba ka zuwa ba ka aikata sharri ba ka je ka gani an rubuta maka shi Allah baya yin haka wanda ya mai kyau ne zai ga mai kyau wanda ya sharri wanda zai kai shi wuta to shi yana ji yana gani ya kai kan shi wuta kai musamman ma Allah subhanahu wata'ala rahama ma mutane yake yi ba zalunci ba tausaya ma mutane yake yi jin kansu yake yi ta wace hanya duk abin da zai jawo maka shiga azaba Allah ya gaya maka kuma ya ce kakka yi shi ashe an tausaya ma ko duk hanyar da zaka bi ka tafi aljanna ka samu rahama ka ji daɗi Allah ya gaya ma ita kuma ya can ya ce ka bi to sai zamana kai da kanka ne ka ƙi wannan hanyar da yake ce maka ka bi inda za ka tsira ka dawo da kanka ka bi wannan mummunan hanyar da za ta kai ka azaba in ka fada a cikin azaba wa ya cuce ka kai ka cuci kanka to saboda haka inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane komai ko da misqala zarra ne yawa walakin an-nasa anfusahum yadhl amma mutane su ne ke zaluntar kawunan su ko da Allah ya ce kai ibada ko mun wahalarta da kake gani in kai ibada ba amfana Allah za ka yi ba kanka za ka amfana tausaya ma yadda ya gaya ma hanyar da za ka bi ka samu alhairi ko da Allah ya ce kakkabi nan kakkabi nan in ka ƙibin in ka ƙibin kanka ka taimaka in kuma ka je ka bi kanka ka cuta dan in ka in ka ƙibin ne za ka tsira in ka bi ne kuma za ka hallaka in Allah subhanahu wata'ala amaraka bi haza wa nahaka an haza lima ya udu ilaika Allah ya ce ka yi wannan ne ka bar wannan kakka yi wannan yi wannan don amfanin da zai dawo kanka in ka yi mai amfani kai za ka amfani kanka in ka yi mai cutarwa kai za ka sha wahalarka Allah ɗa'an mai ɗa'a ba ta an mai komai komin biyayyarka ga Allah kai kanka kake taimako baka amfani Allah da komai ba haka kuma ko mun kangarewarka ko mun kangararka ko iblis bai cutar da Allah da komai ba ko fir'auna bai cuci Allah da komai ba kansu suka cuta wannan shine al inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah ya kiyaye mu na'am wa yawma nahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum na'am قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ايوه وما كانوا مهتدين الله اكبر نعم ربنا شيء أه؟
ربنا شيء ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا كوكما يحشرهم إنجي وترواية كوف ويوم نحشرهم رانا دزام تترى سباكي لا دماس إيمان دمرس إيمان idan muka tattara mutane baki ɗaya za su zamo ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahari duniyan nan da suka zauna cikin da za su zama kaman ba su zauna a duniya ba sai wata sa'a ɗaya ta wuni e kaman sa'a ɗaya ta wuni za su ga sun zauna a duniya idan Allah ya tada kafirai suka shiga azaba in an musu magana duniya sai su ga ai kawai ina ai zaman da suka yi a duniya duka kwana nawa ne kai bai wuce awa ɗaya ba ma wani ma zai ce kai bai kai ma awa ɗaya ba ya ta'arafu na bainahum suna gane juna tsakaninsu kafirai waɗannan su ne su wane su ne su wane su muka yi kaza da su su muka yi kaza da suna gane kawunansu kafin su shiga azaba su manta da juna da sun shiga azaba to ai ba gane kowa kuma kowa ta kanshi yake Allah ya kiyaye mu Allah ya ce kai qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah allazina kazzabu bi liqa'illah waɗanda suka ƙaryatar da haduwa da ubangiji suka ce ba tashin kiyama ba wani sakamako na na aljanna ko na wuta suka ƙaryata qad khasira lallai tabbas waɗannan sun tabe sun yi hasara sun yi hasara Allah ya kiyaye mu wa ma kanu muhtadin ba su zama shiryayyu ba eh ba su zama shiryayyu ba ba su zama masu shiryuwa su tafi hanyar rahama ba sun sun tunkara hanyar azaba shi ko tunkara hanyar azaba ba shiryuwa bane bata ne Allah ya kiyaye mu da bata Allah ya kiyaye mu da asara na'am وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم na'am ثم الله شهيد على ما يفعلون Allahu akbar nan kuma Allah subhanahu wata'ala yana ba manzon shi haƙuri yana mai tasliya yana ba shi haƙuri yayi haƙuri duk ƙarya tashin nan da ake yi duk izgilolin nan da ake mai an ƙi bin umarnin Allah yayi haƙuri yayi haƙuri ya rasulullah waɗannan mutanen da suke ƙarya taka za mu kama su za mu hukunta su kayi haƙuri fa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum ko dai in mun ga dama mu nuna maka wani ɓangare na abin da muka yi musu alkawari na azaba ta same su kana gani. auna tawaffayan naka ko kuma in mun ga dama mu ɗauke ka mu ɗau- mu ɗauke rayuwarka ka tafi ka bar su ba matsala za mu kama su dai fa ilaina marji'uhum makomarsu ai a wajen mu take ko mu yi musu azaba kana gani ko mu ɗauke ka ba mu yi musu azabar ba amma dai ai gurin mu za su dawo kuma mu za mu hukunta su ka yi haƙuri duk abin da suka yi ma daure ya haƙuri za mu kama su don Allah ya ga dama sai ya nuna ma annabi wani bangare na azabar da aka yi masa tun daga duniya A, ya kuma nuna ma annabi wani bangaren aka je yakin badar shine babban yaki na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi tunda Allah ya bada umarnin ayyaki udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sai Allah ya fara nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau mutanen shi duka ba su wuce 313 ba ba da niyya a je ayyaki ba ba ba isassun makamai ba isassun ma abun hawa annabi ya je don sun an baro dukiyoyi a garin makka da yawa kafirai sun mamaye na musulmi annabi ya ce to ga ayarin fatakensu can sun taho daga sham a tarbe su mu dan kwace wani abu mu ma a samu a rage zafi to ashe sun ji labari su kuma sai suka shiryo gangamin shirin yaƙi aƙalla mutum dubu da isassun makamai da isassun kayan abinci da komai da komai suka zo su tarbi su kara kayansu su kuma to al- annabi bai fita da niyyar yaƙi ba ba ba ba shi- isasshen shiri amma su kuma sun fito da shirin yaƙi da shiri ga shi sun ninka rundunar manzo Allah wajen so uku amma me ya faru da Allah ya tashi fa- ya fara nuna ma annabi abin da zai masu a hakan Allah subhanahu wataala ya hada yaƙin Allah ya hada yaƙin da kanshi annabi bai fita da niyyar yaƙi ba Allah ce iz- eh, walau tawa'atum lakhsalatun fil mi'at walakin li yaqdi Allahu amran kana mafa'ula Allah da hikima yake eh Allah shi ya hada yakin da kanshi shi annabi bai fita da yaki da niyyar yaki ba da sahabbai amma su ga kafirai sun yi gangami sun taho da niyyar yaki amma sai gashi an gwamma yakin waɗannan kafiran sun kwashi ka- sun kwashi kashin su a hannu kamar yadda za ke cewa komanda komanda shugaba wane wane wane wane yadda aka yadda aka yi gawar mutum saba'in kuma irinsu irinsu irinsu yadda aka kamo saba'in aka ɗauro su aka zo wa manzo Allah da su aka tawo da su har Madina sai da suka aka tsora musu kuɗi suka fanshi kawunansu ka gani to kaga Allah ya fara nuna wa manzo Allah irin abinda ya fara ɗanɗana masa abinda zai musu ka so min taɓi kahin su je lahira ya fara nuna ma manzo Allah wani ɓangare tun a filin badar bayan an tattara gawa waɗannan miyagun kafiran guda saba'in manya-manya ciki har da abu jahal ranar ya kwanta dama ko hagu ya kwanta ina jin hau- ranar hagu ya kwanta ba da Allahu Akbar.
su abu jahal ranar hagu aka kwanta ba dama ba Na'am.
eh, su umayya su walid su manya-manyan kahira na dunna aka yi gawarsu wanda kuma ire su guda saba'in su kuma aka kama wasu daga cikinsu masu rabansu raban arziki daga baya ma suka musulunta wasu kuma suka aka ɗora musu kuɗi suka fanshi kansu suka koma kafircinsu to bayan an tattara wannan gawa wanda suka kwanta hagu an zuba a wata tsohon rijiya a a filin badar din har yanzu in za Allah zai sa ka je ziyara filin badar rijiyar na nan tsohon rijiya ce ba rijiya ce mai ruwa ba aka watsa ga- gawawakin su ciki da aka watsa bayan ƙura ta laha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya kan rijiya yana cewa yana kiran su ɗaya ɗaya ɗaya ya baban wane ya ɗan wane ya uban wane ya wane ya wane shin hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan abinda Allah ya muku alƙawari na azaba kun sa mai gaskiya ne fa inni qad wajadtu qad wajadtu ma wa- ma wa'ada ni rabbi haqqan ni kam na samu abinda Allah ya mun alƙawari da shi ya tabbata gaskiya ne ya bada nasara akan ku to ku kuma alƙawarin da zai muku na azaba kun sa mai gaskiya ne sai na Umar ya ce ya rasulullah manzo Allah kenan atukallimu ajsadan la arwaha fiha ya rasulullah ka rika magana da jukuna kawai mushe ba ba rai jikinsu ka rika magana da su ya rasulullah annabi ya ce in jiwa ma antum bi asma'a mimma aqulu minhu na'am ku da kuke da ran kuna tare da ni ba ku fi su jin abin da suke faɗi ba ku bari in tambaye su amma ba za su iya bani amsa ba ka gani to Allah ya fara nuna ma annabi wani bangare ko bai nuna mashi ba Ya nuna.
ya nuna mashi wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum ko dai mu fara nuna maka wani bangare na abin da muka musu alkawari na azaba auna tawaffayan naka ko kuma in mun ga dama mu ɗauke ka mu- mu- mu- mu- mu ɗauke ka mu gama da rayuwarka kafin mu nuna maka ba matsala ka yi haƙuri dai alƙawarin da muka yi na gaskiya ne fa ilaina marji'uhum mu koma su a wajen mu take za su dawo wajen mu mu kama su mu azabtar da su sakamakon ƙaryata kan da suka yi ya rasulullah ya haƙuri Allah yana ba annabi haƙuri ne da wannan na'am kuma Allah shi ne summa Allahu shahidun ala ma yaf'alu sannan kuma in sun dawo wajen Allah ba sai an ba laba- Allah labari ga irin laihin da suka yi ba a'a sannan kuma Allah mai shaida ne akan duk abin da suka aikata duk abin da suka aikata Allah na kallon su ya san abin da suka yi kuma ƙarshe gurin shi gurin mu za su dawo mu hukunta su kaga ba kubuta kenan ko yau ba a ɓoye ma Allah an yi wani abu a ce ai ba a yi ba ba a yi ba a yi ba a'a ba ba irin wannan kotun ake ma haka ba eh ba kotun da za a ce an yi a ce ba a yi ba ai ta neman shaida a rasa to in ma ka akwai kafirin da za su ce ba su yi ba to amma ai akwai cikakkun shaidu in baki zai magana ya wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ubangijinmu mu ba mu yi muka shirka ba eh ce Allah ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya- yaksubu sai mu rihe bakin mu ce kafa hannu ku yi magana ya aka yi eh ko kuma Allah ce fatar jikin fatar jiki yau ita za ta yi magana ba baki da ya saba da shege ya karya ba a duniya fatar jiki ta yi magana fatar jiki ta ce kaza ta ce kaza ta ba da shaida kafirai sai su ce ma fatar jikinsu wa ƙaru rijilu da lima shahidtum alaina dan me za ku yi mana shi za ku yi shaida a kanmu ba azaba za ba hadda ku za mu sha azabar ba sai su kai cuta ya muka iya qalu an taqana Allahu allazi an taqa kullu shay'in Allah da ke sa kowane abu yayi magana shi yasa muka yi magana ai ba da ba- ba da kanmu bane Allah shi Allah in ya ga dama bencin nan yanzu sai ya sa yayi magana ƙwarai kuwa ya faɗi abin da ya gani ko ba haka ba amma yi to sai an daga nan Allahu allazi ai ba da ra'ayin mu bane an daga nan Allahu allazi an daga kullu shay'in mu ma da ra'ayin mu ne sai mu biye muku mu ce mu ma ba ayi ba to ba boye mu Allah to in kuma ba wannan ba ma mala'iku duk sanda kake aikin akwai mala'iku kuma statement din abin da kai yana nan a rubuce sai a baka a ce karanta lokaci kaza nayi kaza lokaci kaza kuma ka tabbatar kai akwai shaida ko ba shaida kai duk ma in wannan ta gagara ga duniya yanzu Allah ya nuna mana komai a iya yi sai Allah ya ce to ka ce baka yi ba ko duk baka yadda da shaidun ba to ga bidiyon abun waye nan ke bautar gunkin ba ga kanan ba waye wannan waye ke wannan magana waye ke ce mu manzo na kaza waye ke ce mu ayoyi na kaza ga kanan kalli da kanka wane ne nan ma za ka ce ƙarya ne to duk wannan shaidu ne dai saboda adalcin Allah amma Allah ya fi kowa sanin ai abin da aka aikata to saboda haka Allah ya ce ya Rasulullah ka yi haƙuri ko ba mu nuna maka ba za mu kama su gurin mu za su dawo kuma in suka dawo gurin mu Allah mai shaida ne akan duk abin da suke aikatawa akwai isassun shaida ba he- ba abin da zai bace subhanahu wata'ala na'am ولكل أمة رسول mhm فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Allahu akbar Allah subhanahu wataala ce wali kulli ummatin rasulun kowace al'umma akwai manzo da muka aika aika mata eh kowace akwai irin manzon da muka aika mata ah fa idza jaa rasuluhum ko Na'am.
idan manzon nan da muka aika ya je ma waɗan- wannan al'umma ƙuriya bainahum bil haqqi sai ai hukunci tsakaninsu bil qisti da adalci sai Allah ya hukunci tsakaninsu da adalci wahum la yuzlamun ba a zalunta su kowane manzo wani mutane haka Allah ya aika musu ya aika musu da nasu manzo kuma da abin da ya gudana ya gudana Allah ya musu hukunci da adalci wani hukunci ne na adalci wanda suka yi imani da manzo suka yadda da saƙon Allah su tafi aljanna su tsira ko wanda suka bijire ma manzo suka ƙi karɓar saƙon Allah Allah ya zuba su cikin ya ya halakar da su da azaba ya zuba su wuta an yi hukuncin adalci ko ba a yi ba to duk waɗanda Allah ya aiko wa manzanni haka Allah yake musu kowace al'umma tana da manzan da aka aika mata idan manzan ya zo aka yi abin da aka yi daga ƙarshe sai Allah ya musu hukunci na adalci ba a zalunta su wanda ya bi hanya tsira ya a tsiratar da shi wanda ya bi hanya hallaka a hallaka shi shikenan haka Allah yake subhanahu wata'ala yake yi na'am
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Allahu akbar akwai tambayoyi ne akwai sauran 'yan mintuna kaɗan inda tambayoyi sai mu cike su da su eh a to ai ko da ita ko ba ta da za a cika da gurbin ai to ai tambayar na'am na'am eh eh mutum ne wai yake da dabba ba ta lahiya sai tana shirin za- kamar za ta mutu sai aka nemo wuka maza maza aka yanka wai za a ci na ce i za a ci amma akwai abin da malamai suka ba da ma'auni ko ba kai ko ba ai karatu ba ku ji ana cewa wai ta haura ba a ce ta haura to gaskiya ne wannan ta haura Eh, sahihuha yakfi biha sailud dami in dabba ka lahiya lau take haka nan bukata ce ta zo ta a yanka ta aka kama tana mai mai mai aka daure aka kwantas aka yanka in dai an yanke makogoron nan da jijiyoyi jini ya kwarara sha shikenan ko daga nan kawai ta farashe bata ko haura kawa ba wannan ba komai sai ka ci a bakka lahiya lau saboda dama lahiyar ta lau da aka yanka ba ka da bukatar dole in ta yi haura haurarta ba komai Am- amma ko bata haura ba da aka gama yanka dai jini ya zuba sha kamar yadda aka san dabba an an yanka jini na zuba an yanke kuma inda shari'a ta ce a yanke amma daga nan bata ƙara motsi ba ba wata matsala he ka ci abinka to amma he ya zamana ba ta da lahiya ne ta galabaita sai aka ce kar ta mutu a yanka to in aka yanka in ita ko jini ya zuba in aka yanka aka yanka kawai t- tunda aka yanka ba ta yi motsi ba shikenan za ta yi to wannan mushe ce ka jefas Eh, ka jefas kawai amma in in dai- in dai mara lahiya ce to sharaɗi duk yadda ta galabe ta duk yadda ta lankwashe to in an yanka in dai wadda za a ci ce, ana yankawa ko ba ta motsi in ana yankawa a yanke makogoro nan da jijiyoyin nan zaka ga ta haura kafa ko da ɗaya ce haf haka za ta ɗanyi wani mo- girgizawa ta harba ƙawawa to in ta yi haka to za a ci ba rashin lahiyar ne ya kashe ta ba yankanka ne ya kashe ta Ta- wato ta ji zahin yankan kenan har ta haura kawa kaga tana da rai ba ba rashin lahiyar ya kashe ta ba yankanka ne ya kashe ta to amma idan dama ba ta da lahiya ta galabai ta hekka zo ka kwanta hekka sa wuka sha jini ya zuba amma ko motsi ba ce ba a to wannan kila dama dai kawai dan karashe ne ba kila ba yankanka ne ya kashe ta ba to wannan kawai a- malamai suka ce ba za a ce ba amma idan lahiyar talau aka yanka jini ya zuba sha an yanke abin da ya kamata a yanke ko bata motsa ba wannan saboda an san lahiyar talau an tabbatar dai wannan yankan shine ya ka- ya kashe ta ko to amma watan da bata haura ba akwai shakkar to yankanka ne ya kashe ta ko ko dai dama mushe ka yanka to zai ka jefa shi yasa kuke ji an cewa ta an an yanka a ce ta haura eh inda in mutu in mara lahiya ce kenan ta galabaita in an yanka a tabbatar ta haura in ta haura a ci in ba ta haura ba ka a ci yau amma in lahiyar talau ba bukata kan ma Allah ya sa ta haura in dai an yanka jini ya zuba shi kenan na'am to ina zuwa da wata to bari a ƙara ɗaya sai kai ta to bismillah bari a ansa tashi na'am eh Allah ya kyauta a to ai mutum ya faɗa da matar shi ba kyau na'am Na'am. Eh, ba ya ce ya mata saki uku ba? To ya yi saki uku, haka take. A haka take, mutum ya faɗa da. Ko? Eh? Jam- Jama'a ku ji tambayar shi fa, tambayar shi haɗa take da amsar shi ko? mutum ne ya faɗa da matar shi sai ya ce ya sake ta saki uku ko sai ya ce wai ya saki ukun yake sai na ce saki uku ne yake saki uku ne ba ya ce ya sake ta saki uku ba to ya sake ta saki uku ai shi kenan ya sake ta saki uku kuma tun da ba matsa shi aka yi ba ba turrasa shi aka yi ba shi da bakin shi ya ce ya sake ta saki uku ko to ta saku saki uku ko ko da kai me kake tunani a saurara jama'a da me kake tunani eh to a a wannan a saurara maganar shi tana da tushe tana da tushe maganar shi kun gane ko da wannan amma an tabbatar da saki uku amma akwai har yanzu akwai ba'arun musulmin da su ba su yarda da wannan ba an gane ko zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan shigantaka ba ta yawa ba in tsautsayi ya sa ai mutum ya ce ya matar shi sake uku baki daya kaga ya na farko dai ya saba ma Allah yayi abin da ba haka Allah ya ce ba haramun to amma a zamanin manzo Allah sai a dau abun saki daya ne haka manzo Allah ke dauka tsaya zamanin abokar ma haka ake yi saboda in aka yi wannan sai a shekaru ba a samu wani ya ce ya mawatan shi saki uku ba sai a dade amma wata ran an taba yi manzo Allah yayi ta fada wani ya saki matar shi saki uku baki ɗaya manzo Allah ya ta fada ya ce ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azharikum ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azharikum manzo Allah ce yanzu har za a fara wasa da hukuncin Allah da littafin Allah tun ina tsakaninku tun ina nan ban tafi ba za a fara wasa da littafin Allah mutum ya ce ya saki matar shi saki uku baki ɗaya bayan damar da Allah ya ba mutum kai ɗaya ka ƙara ɗaya ka ƙara ɗaya annabi ya faɗa sosai to amma dai akan ɗaukai a ɗaya zamanin abubakar ma akan ɗaukai a ɗaya amma da zamanin sayid na umar sai abin ya yi yawa kun san kullum gurɓata ƙaruwa take sai abin ya rika yawa kawai da mutum ya yi tanka tanka da matar ya ce ya sake ta saki uku wancan ma ya ce saki uku sai sayid na umar ya ce to wannan abin hukuma shi ya sa manzo Allah ya ta faɗa in an wasa abin zai yawa za a yi ta wasa da kuma hukuncin Allah ya tara majalisar ƙoli ta sahabbai cewa to wannan abun in ba a ɗaukan mai mataki ba zai zama matsala mutane suna gaggautar da wani al'amari wanda Allah ya ba su dama ya kamata a ɗaukan mai mataki don a yanke don a ba mutane saiti to saboda haka majalisar sahabbai ta ƙoli ta tabbatar cewa daga yau duk wanda ya mace ya yi ma matar shi saki uku baki ɗaya to ta sako saki uku ɗin sai ta auri wani zamanin sayyidina Umar kuma duk kasan sayyidina Ali na nan da duk manyan sahabban nan ba wanda ya ce ba haka ba suka yi ittifaki ittifakin sahabbai ne akan haka to saboda haka mu kuma akan nan mun yadda da wannan tunda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ko annabi ne yace su ya yadda da su a bi su in sun ga banna sun tarwata a bi su to he mu muka mun yadda da wannan duk ko mazahib mazahibul arba'atin nan duk sun yadda da wannan to amma akwai har yanzu wasu bangare na musulmi da suke ganin a tunda zamanin manzon Allah ake haka ake zamanin Abubakar haka ake yi shi Umar waye zai canza hukuncin da manzo Allah yayi saboda haka su ba su yadda ba in an yi ukun nan har yanzu a ɗaya yake to kun ji wanda ya yadda da wannan hukunci na majalisar sahabbai wanda suka yi dan kare banna kamar yadda manzo Allah ya ce a bi su to in aka yi saki uku ya tabbata saki uku kan haka mazhaban Maliku take kan haka sauran mazahibin nan guda hudu suke yau amma waɗanda suke akwai waɗanda suke wajen waɗannan akwai masu cewa a'a in an yi ukun a ɗaya ake amma dai a nan yankunanmu hukuncin da aka fi sani aka ke tafiya a kai to shi ne in ka ce ka sake ta saki uku ta saku saki uku ba ka ƙara aurenta sai ka auri wani to yanzu a hakan ma ya aka ƙare sake-saken aure yadda auren nan yadda aure ke da arhaɗin nan kaji malam ai ka gamsu ko malam mai tambaya kaji yadda abin yake ko yawa ya danganta ka ɗau inda kai na ga har ya tashi ya fita ƙila ya samu ya samu gamsuwa ta amma yanzu a haka a hakan ma ya aka ƙare yadda auren nan ke da arha a cikin al'umman yadda aure ke arha cikin al'umman mu nan da nan yake ji an ce mutum ya saki mata balle dai in mutum na ganin yana da wata yar dama a hannun shi yanzu ya saki yanzu ya auro yanzu ya wani ma bai cewa ya sake ta sai an dauro mai aure da wata in ya tashi wulakanci ko ba haka ake ba to ya kamata ai a dau mataki na'am to sai wace lokaci ya cika ko to Allah ya kiyaye mu to saboda haka akwai irin wannan da yawa wasu suna ganin ba haka ba amma dai duk ganin ba hakan ka ba ka san dai baka fi waɗannan sahabban san abi addini daidai ba ko baka fi su san bin sunnan manzon Allah ba baka fi su san musuluncin ba